الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaida da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidu Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Sunan Abi Dawud a yau muna biyu ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wai da ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 37 a cikin kitabu sala taken karatunmu na yau shine ayaman asha fi duniya tawilan wa afna al'umra fi qilin wa qalin وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حلال أو حرام هب الدنيا تقاد إليك عفوا أليس مصير ذلك للزوال لا إله إلا الله والله إنا كرم تونا بيت زوجي أتتنا بقاوة بيت نمن دوكم شو أزيم جرما أتكي ما ليتي أياما عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال ya kai wanda ka yi rayuwa mai tsawo kuma ka tahiyar da shekarun naka a cikin tace nace a cikin an ce ya ce a cikin hirace-hirace da abubuwan da ba su da amfani ya ce wa jami'in min halalin wa ata'aba nafsahu fi ma sayafna wa jami'in min halalin au haramin kuma ya kai wanda kake wahalar da kanka akan abun da zai karewa wajen tara dukiya ta halal ko ta haram ma duk wanda ta zo dai yaki halal yaki haram sai wani tambaya ya ce habid duniya ta kado ilaika afwan alaisa masiru zalika lizawali ya ce mu duka akan cewa duniya za ta zo maka cikin sauki duk abin da kake so a duniya ka samu cikin sauki ba tare da wahala ba ya ce shin ƙarshen wannan abun ba karewa ba ce shin ƙarshen tika ba tiki ba ne ana gane da kyau wannan baitin na tuna da shi ne kasancewar mun shiga a sabuwar shekara ta musulunci wanda yana da kyau a duk lokacin da wata shekara ta zo wata shekara ta ƙare sabuwa ta zo yana da kyau mu tsaya mu yi wakfatu muhasaba mu tsaya mu yi makanmu binciken ayyukanmu mu tsaya mu yi makanmu binciken ya alakar mu take da Allah madaukakin sarki yana ɗaya daga cikin akwal in Umar ake cewa yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzan alaikum ku rika yi kanku binciken ayyukanku kamin ranar a yi muku bincike ta zo ita ce wace rana ita ce wace rana ranar alkiyama kamar yadda ɗan kasuwa duk lokaci zuwa lokaci yana tsaya ya duba ya gani riba nawa ta shigo asara nawa aka yi to kai ma haka ka rika ƙoƙarin binciken ayyukanka ribar ka ita ce abin da kai na alkhairi asarar kuma shine abin da baka yi ba asarar ka kai shine rayuwar da ko wani lokaci da ka bata ba a cikin bautar Allah ba wannan shine asarar ka yan uwa masu girma mu yi ƙoƙari wannan rayuwar gudu take yi kashi kamar jiya ne aka tarbi shekara da ta wuce gashi kuma an tarbi sabuwar shekara wannan ita ce rayuwar duniya ana tahiya ana tahiya sai ka shi ka a kabari ya zuwa isra'iliyat an tambayi annabi nuh alaihi salatu wassalam aka ce masa ya akwalin nasi umran ya kai wanda ka yi kowa tsawon rai a duniya me yi ra'ayinka game da duniya sai ya ce ai duniya ni a wurina kadarin lahu babani da kaltu fi ahadihima wa karashtu min al'ukra ya ce ni yadda na ga duniya kaman wani gida ne na shiga wanda yake da kofa guda biyu na shiga ta wannan kofar sai na hita ta waccan ka ji wa annabi nuh alaihi salatu wassalam wanda ya wuce shekara dubu domin da'awar da aka ce ya yi shekara nawa yi dubu ba hamsin to ka ɗoka shekarun da ke gare sakamin a turu su a matsayin annabi kaga shekara dubu amma yadda ya ɗauki duniya to mu kuma kaɗan ne ke wuce shekara ɗari amma shi yadda muka ɗauki duniya kawar za mu dawama a cikinta allah ka ba mu ikon yin abin da zai tseratar da mu a wannan duniyar idan ba a manta ba za mu tashi abuwabu tafri'i istiftahi salah babu buka wanda za su yi bayanin a buɗe sallah tafri'i shine rarrabewa kenan wannan babu buka na rarrabe bayanin buɗe sallah ne babu raf'il yadaini fi salah babu mai bayani akan daga hannu a cikin sallah ma'ana wajen kabara ake nufi kenan حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ منزن الله إذا استفتح الصلاة إذا يبود سلة رفع يديه yana daga hannayensa hatta yuhadiya mankibaihi har sai ya daidaita su da kahwadunsa shine ma'anan yuhadiya ay yuqabila bihima mankibaihi na'am wa idza arada an yarka haka kuma idan ya so yayi ruku'i shi ma yana daga hannunsa wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i haka ma bayan ya dago kansa daga ruku'i wa qala sufyanu sufyan yace marratan wa idha rafa'a ra'sahu watarin kuma idan ya dago kansa ma'ana bai ce ba idan ya dago kansa daga ruku'i yace dai idan ya dago kansa kenan daga ruku'i ne daga sujada ne duk suna shiga a ciki wa aktharu ma kana yaqulu sai dai mafi yawan abin da yake cewa a cikin hadisin wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i bayan ya dago kansa daga ruku'i wala yarfa'u bayna as-sajdataini sai dai a tsakanin sujada guda biyu baya daga hannuwa ana gane da kyau ko a wannan hadisin amma akwai hadisin da zai cin karo da shi sai mu zo mu ga ya za a hada hadisan hadisan da suke nuna ba a daga hannu wajen sujada ko kuma tsakanin sujada guda biyu mala yace haddathana muhammad ibn al-musaffa al-himsi haddathana baqiyatu haddathana az-zubaydi عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة manzon Allah ya kasance idan ya tashi zuwa sallah rafa'a yadaihi yana daga hannayensa hatta takuna hazwa mankibaihi har sai sun daidaita da kahudunsa thumma kabbara sannan sai yayi kabbara wa huma kadhalika suna a haka ana gane da ke wannan hadisin da wancan akwai bambanci a can aka ce idan staftaha salata idan ya bude sallah kenan sai nuna sai ya ce Allahu akbar sannan sai ya me sai ya daga hannu a wannan kuma hadishin sai ya daga hannun sannan ya ce ni sannan ya ce Allahu akbar ana gane da ke ku to zamu je da ƙarshe zan muku tambaya wani yahi mutun yayi ka ce Allahu akbar sannan ka daga hannu ko kuma sai ka daga hannu ka ce Allahu akbar na'am yace fa me yake da suna summa kabbara wa huma kadhalika sannan sai kabbara suna dai haka ma'ana bayan ya daga hannayen fayar ka usai rubu'i thumma idza arada an yarfa sannan idan ya so ya dago sulbahu gadon bayansa rafa'ahuma yana daga hannayensa hatta takuna hazwa mankibaihi har sai sun kai da daidai ka hudunsa thumma qala sami Allahu liman hamida sannan sai ya ce sami Allahu liman hamida kun ga ashe ba sai inda ake cewa Allahu akbar kawai ake mi ba ake daga hannu hatta sami'a Allahu liman hamida shi ma ana daga hannu wala yarfa'u yadayhi fi sujudi sai dai baya daga hannayensa a wajen mi a wajen sujada wa yarfa'uhuma fi kulli takbiratin kuma yana daga hannayensa a dukkanin kabbarar da yayi yukabbiruha da zayyin ta qabla ruku'i kamin ruku'i hatta tanqadiya salatuhu har sai sallarsa ta kare kenan ko ina yana daga hannu banda wajen me banda tsakanin sujada ko wajen tahiya sujada حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما اتناك سنتي يارو ألوكة لا أعقل صلاة أبي بانا فهمت سلب بابانا قال يتي فحدثني وائل بن علقمة سي وائل بن علقمة يباني لاباري أن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناي سلا تارد منزن الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر سيكسن شيء إذن يكبر رفع يديه yana ɗaga hannayensa ƙwale ce sun maltahafa sannan sai ya juya ma'ana ya juya hannayen nasa shine iltahafa haka kenan sun ma'aka da shimalahu biyaminihi sannan sai ya kama hannunsa na hagum da damansa kenan yasa hannunsa na dama ya kama hagum ana ganewa ko wa adkhala yadayhi fi thawbi sai ya sa hannuwansa a cikin lagensa kun san su lage suke yi a lokacin babu riga sai ya sa hannayen nasa a cikin lage a cikin kayan nasa qala yace ma'ana da ya rungume hannu qala yace fa idza arada an yarka'a akhraja yadayhi thumma rafa'ahuma idan ya so ya ruku'i yana haka sai ya hudu hannayensa daga cikin kaya sai ya daga hannu ya Allahu akbar sai ya ruku'i wa idza arada an yarfa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'a yadayhi thumma sajada haka kuma idan ya dago daga ruku'i yana daga hannayensa yace sami Allahu liman hamida sannan ya je ruku'i sannan ya je yayi sujada yace wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujudi wa wada'a wajhahu bayna kaffayhi yace idan zai yi sujada yana dora huskarsa a tsakanin me a tsakanin tahin hannuwansa ana gane da kyau ko tahin hannuwa inda kake aje su lokacin da kake daga hannu nan zaka aje su lokacin da kake ruku'i don sa ana gane da kyau lokacin da kake kabbara in zaka yi kabbara haka kake ko in kai haka yanzu ka ka tai hakan ga direct tamam zaka ga in zaka aje kanka ina zaka aje shi a tsakanin su in ba haka kake sujada ba to ba sujadan manzon Allah kake yi ba sallallahu alaihi wasallam kenan haka domin za mu gani nan gaba akwai lokacin da in za ka yi kunnuwanka ne za ka dibin seti an gane ko kenan sai ka tahi ka aza goshinka ya tsaya a tsakiyar hannayenka kada hannayen su komo baya ko hannayen su yi can gaba na'am kawai mai koyar rarrahe na'am mala ya ce shi ne ma'ana kenan sai ce ina ne wa idza rafa ra'sahu min as-sujudi aidan rafa yadayhi to kun gani idan kuma ya dago kansa daga ruku'i daga sujada yana daga hannayensa a can kuma an ce baya mi baya daga hannunsa to ku bari mu zo mu ga yadda za a walwale matsalar hatta faraga min salatihi har sai ya kare sallarsa haka yake ko ina daga hannu yake wajen ruku wajen kabbara qala muhammadun muhammad yace فذكرت ذلك للحسن للحسن بن أبي الحسن سينا أنبت هكا حسن بن أبي الحسن فقال سيتي هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم da na bashi labarin irin yadda na gaba bana na sallah sai ce mini ai wannan ita ce sallar manzon Allah fa'alahu man fa'alahu wanda yayi yayi wa tarakahu man tarakahu wanda ya bari ya bari amma dai ya san sallar wace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو داود أبو داود هذا الحديث همام عن ابن جهادة وأن حديث همام يروي تسرق ابن جهادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود أما شي همام الرواية bai ambaci a meke da suna daga hannu ba a wajen sujada ana gane da ke ko shi a riwayarsa ko ina manzo Allah na daga hannu banda wajen mi banda wajen sujada kenan an samu ikhtilafi a cikin mi a cikin wannan riwayar to mu je akwai riwayar da ita kuma babu ikhtilafi a ciki sai mu ƙara walwale matsalar kenan dai a nan mun samu cewa ana daga hannu a wajen sujada a can baya kun mun ga hadisai ingantattu su kuma sun nuna manzon Allah baya daga hannu a wajen me a wajen sujada حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يا جمنزان الله حين قام إلى الصلاة لوكتين دي تاشزوا صلى رفع يديه يا تجهنا ينسى حتى كانتا بحيال منكبيه حسي da suka kai daidai kahudunsa wa hadha bi ibhamaihi sai ya jera ibhamukinsa su ne waɗannan 'yan yatsun da hausa mai ake ce musu babban yatsa ko to manyan yatsu to sai ya yi nuni da manyan 'yan yatsunsa sun makabbara sai ya kabbara abinda wannan hadisi yake cewa shine wannan ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ne aka gani ya ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne ya ce aka rawaito wai ya ce ya ga manzon Allah ya ɗaga hannunsa haka ana gane da kyau ko wata ran ku ga mutane suna haka ba to kun ga dalilin su to amma hadisin ya inganta bai inganta ba akwai ma ta nuna sai ma ka sasa cikin kunnuwa an gane ko kaman zomo to wannan hadisin bai inganta ba na ka sa yan yatsu ko ka daidaita ko yan yatsun su bude hakan ga wa'anga abin da ya tabbata shine haka wanga yan yatsun su ma make su ake su ma su miƙe ba su yi hakan gaba na kina hadisin bai inganta ba malai ce haddathana musaddadun haddathana yazidu ya'ni ibn zurai'in haddathana al-mas'udi haddathana abdul jabbar ibn wa'il haddathani ahlu baiti an abi sun bani labari daga ma'aifina annahu haddathahum akan cewa ya ba su labari annahu ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah yarfa'u yadayhi ma'a takbira yana daga hannayensa a wajen kabbara ma'ana duk kabbarar da zai yana mi yana daga hannayensa to mu warware wannan matsalar hadisai sun ci karo game da wasu hadisai sun tabbatar da manzon Allah wajen sujada yana mi yana daga hannu wasu kuma sun tabbatar da wajen sujada baya mi baya daga hannu to akai sai a me yake da suna daga cikin qawaid na aljam'u bainal adilla ka'ida ta farko shine aljam'u aula min at-tarjih idan hadisai guda biyu suka ci karo da juna na farko dai inganci ake lura hadisan duka sun inganta in guda bai inganta ba sai a ce fi sahihi ghunyatun 'anil da'ifi kamar yadda Imam al-Albani yake cewa to shi da'ifin ba a ma kallon sa ila la mahalla lahu min al-i'rab a a hadisan da sun inganta to sai a je yanzu ba za a ce ba a rinshayar da wani akan wani sai in an kasa me sai in an kasa hada su shine ma'anan al-jam'u aula min at-tarjihi to yanda malamai suka hada wannan hadisan shine ittifakan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daga hannayensa a duk inda yake kabbara banda wajen sujada ittifakan nan ne aka samu ikhtilafi to sai malamai suka hada hadisan da cewa waɗanda suka rawaito manzon Allah baya daga hannu a wajen sujada dan bu su gami bane dan bu su ga yayi bane su kuma wanda suka rawaito akan cewa sun ga yayi dan sun gani ne kenan sai ya nuna ashe ba ko da yaushe manzon Allah yake mi ba yake daga hannu a wajen sujada hasali ma abinda hadisan da suka zo akan cewa manzon Allah baya daga hannu wajen sujada sun hime sun hi yawa yawa daga cikin hadisan da suka nuna ma manzon Allah na daga hannu wajen sujada ba su inganta ba kenan sai ya nuna sunna shine wajen sujada ba ko da yaushe ake ni ba ake daga hannu sunna shine wata ranka daga wata ranka ka daga ya kasance ma rashin dagawar ka yahi ne yahi yawa amma akwai wanda na gani su ko da yaushe daga suke yi kenan wannan khilafus sunna ne idan an tahi a wajen hada hadisan da suka zo akan bayani ga wannan mas'alar na'am jayyid domin idan kuka lura ka'ida da muka kawo al-musbitu muqaddamun ala nafi wannan ka'idar anan ba za ta yi aiki ba ana gane da kyau ku dan na san za ta zo muku cikin kai dan me yasa ba za ta yi aiki ba domin ita tana aiki ne in an kasa ne in an kasa hada hadisan amma in dai har za a iya hada hadisan to wannan ka'idar ba ta ne ba ta me ba ta aiki wannan bayanin na wanda suka halarci daura ne kenan kenan dai sai a gane maka'idodin guda biyu mala yace haddathana musaddadun haddathana bishr ibn al-mufaddal an asim ibn kulayb an abihi an wa'il ibn hujr qala qultu nace la anzuranna ila salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace yau tabbas sai na kalli sallar manzon Allah kaifa yusalli ya yake sallah qala yace fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi fastaqbala alqiblata sai ya fuskanci alqibla fa kabbara sai kabbara fa rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa hatta hadata udhunayhi har sai da suka je daidai da me da kunnuwansa a kun gani nace muku akwai mai kunnuwa a can bayan mai muka gani mai ka hada daidai da ka hada maka gani yanzu mun ga daidai da me daidai da kunnuwa amma daidai da kunnuwa ya yi wahala ko ni dai a waje na ya yi wahala an gane ko sai ka make da kyau irin wannan amma shi kuma wanga da ka daga shi kenan shine wannan na ka hada na sai yace thumma akhadha bi thumma akhadha shimalahu bi yaminihi sannan sai ya kama hannunsa na hagun ya kama dama da ma'ana ya sa hannunsa na dama ya kama dama ya sa hannunsa na dama ya kama na hagum kenan sai haka yayi alqabdu falamma arada an yarka lokacin da ya so yayi rukudi rafa'ahuma sai ya daga su mithla zalika irin dai yanda ya a farko ma'ana daidai da me daidai da kunnuwa thumma wada me yake da suna thumma wada yadayhi ala rukbatayhi sannan sai dora hannayensa akan gwiwowinsa falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lokacin da ya dago kansa daga ruku'i rafa'ahu ma mithla dalika ya dai daga hannun kwatankwacin yanda ya a ina yanda ya a can harko daidai da mi daidai da kunnuwa falamma sajada lokacin da ya sujada wada'a ra'sahu bidhalika al-manzili min bayni yadayhi ya dora kansa a wannan matsayin ma'ana yanda ya daga su hakan ga to da ya suje da hannayensu su ma haka mi suka kasance haka su kasance daidai da daidai da kunnuwa ya ce sun majalasa sannan sai ya zamna faftarasha rijlahul yusra ya shinhida ƙahwarsa ta hagum wa wada a yadahul yusra ya ɗora hannunsa na dama ala fakhidhihil yusra ya ɗora hannunsa na hagum ala fakhidhihil yusra akan katattararsa ta hagum ana gane wannan bayanin wani ya muna zama aliftirash yauwa yanda hassan yayi magani ina ne hagumkinka yake a can ne ko kafar ya take yau ta kwantar da ita ko kuma ka zamna a kanta shi ake cima aliftirash an gane ko to za mu ga nau'in zama na biyu na'am yace wa hadda mirfaqahu al-aymana ala fakhidhihi al-yusra sai ya daga mirfaqinsa karan hannunsa na hagum na dama ya dora shi ala fakhidhihi al-yumna akan katattararsa ta dama kina hannu na dama ya dora shi akan katattara ta dama wa qabada thintai wa qabada thintaini sai ya make yan haruttansa guda biyu wa halaka halkatan yayi me yake da suna halka me yake nufi da halka shine ma'anan yayi kewaye kenan in yatsun nasa yasa ya kewaya su shine wa halaka halkatan wa ra'aituhu yaqulu hakaza kuma na gansa yaqulu ay yaf'alu yaf'alu hakaza yana yin haka ana gane ko wa halaka bishrun al-ibhama wal wusta sai bishr ya kewaye al'ibham shi ne wannan ɗan yatsa babba da walwusta da alwusta wa a share bisabba ba sai nuni da manuniya abinda yake nuni dai sai manzon Allah ya hakan ga ana gane da kyau wanga su ne biyun da ya lankwashe ya sa wanga shi ma wanga sai ya sa shi a nan ya hakan ga sai ya nuni shi ne wa ashara bisababa shi ne wannan isharar da ake nihi wannan kuma shi yahi yin ishara da tsayawa duka sun tabbata amma ishara kin tahi ma ya zo a hadisi ma manzo Allah yace shedan yana kyamar haka in kana yi sai ya ji kamar ya zo ya kare maka wannan dan yatsan naka amma kun ba zai iya karewa ba ko wannan shine kenan kakka ji tsoro kace a tunda an ce shedan kamar ya kare ka a zo ya kare mini shi a'a ba zai iya karewa ba wannan shine kenan a takaice wannan hadisin ya nuna inda manzo Allah yake daga me hannayensa a cikin sallah wanda shi ma a cikin wannan hadisin kun ji babu wurin me babu wurin me babu wurin sujada a ciki na'am maliki haddathana al-hasan ibn ali haddathana abul walidi haddathana za'idatu an asim ibn kulayb bi isnadihi wa ma'nahu qala fihi ma'anan sa yace a ciki thumma wada'a yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra sai ya dora hannunsa na dama akan zahril kaf shine nan bayan tahin hannu batunul kaf shine cikinsa ana gane da kyau ko shine yace wa wada'a yadahu al-yumna sai ya dora hannunsa na dama ala zahri kaffihi al-yusra akan bayan tahin hannunsa na hagum warruskhi ar-rusukh shine nan niyan mararraba ta tahin hannu da karan hannu an gane ko wasa'id as-sa'id shi kuma shine karan hannu nan abin da yake nuni dai sai manzon Allah yayi haka ya dora haka ana gane da kyau ko tahin hannunsa na dama ya dora shi akan akan hannunsa na hagum wannan shi ake ce ma alwadu'u shine nau'i na biyu na aza hannu akan kirji a can baya muka gani alkabudu muka gani jimkewa wannan shi ake ce ma alkabudu ana gane da kyau ko kabaru in ji hausawa ko kabaru yan kabaru su ne masu rike hannu alwadu'u shine dorawa haka kinan duk yanda kai sunna ta tabbata abinda ma aka yi so ka rika canzawa ana gane da kyau ko jayyid to bayan wannan akwai wani da muka gani ni ya nema yayi ina ji haka ne ko wani bawan Allah kuma ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a wannan ƙasar ban sai ina ya karanto wannan riko hannu ba ana gane da ke ko ba su ɗora saman wuya iko Allah can sama eh nan sama wannan shi ake cewa mubalaga ana gane da ke ko an ce kirshi kenan su ne su kawo saman kirshin tsakanin kirji ma da wuya ne kirji shine abin da yake nan abin da bai kai a waza ba wanga shi ake ce ma kirji as-sadr da larabci wanga suna daga cikin as-sadr ga bakin su nan kenan shi yasa in kai hakan ga ka dora akan kirji in kai haka ka dora akan me akan ciki in kai haka ka dora akan me akan mara ba ma jibiya ba kuma duk akwai masu yin haka abin da ya tabbata a sunna dai ala sadr shi ne tabbata a sunna akwai malaman da suke da yake da suna wannan ra'ayi na dorawa akan akan ciki ko kuma akan cibiya wanda dalilin su bai inganta ba akan haka abin da ya inganta akan kirji ne wallahu ta'ala a'lam e wuyan hannu alqabd wuyan hannu ake rikewa ana gane rike ko yawa wuyan hannu ake rikewa ba nan ba ko kuma nan akwai masu yin haka shi ma duka kuskure ne kenan wuyan hannu ake rikewa wallahu ta'ala a'lam tunda akwai ma riwaya da sai da ta nuna yanda manzon Allah ya rike aka ce sai da ya wa'anga su yasa ya rike ar-rusukh ar-rusukh kuma shine me shine nan ne mararraba ta tayin hannu da da kara hannu wallahu ta'ala a'lam mala yace wa qala fihi yace a cikin hadisin thumma ji'tu ba'da zalika fi zamanin fihi bardun yace bayan wannan sai nazo a wani zamani wanda akwai tsananin sanyi bardun shadidun tsananin sanyi fara'aitu nasa alaihim jullu thiyabi sai naga mutane suna da mafi yawan kaya abin da ke jullu thiyab shine mutane suna sahiye da tufafi guda musan a lokacin ɗari ana sa tufafi masu yawa musamman a lokacin su da babu irin wannan rigunan namu na musamman wanda aka yi dan sanyi to sai mutum ya sa riga biyar in mai hali ne ma ya sa goma an gaye da kyau ko shine ma'ana alaihim jullu thiyab taharraku aidihim tahta thiyabi hannayensu suna jujuyawa karkashin tufafi ma'ana tsananin sanyi ya kai ga hatta mutane wajen kabbara ta sallah ba sa hiddo hannayensu waje hannayen cikin me ake daga su cikin lage ake daga su da su lage ne a lokacin nasu cikin lage ake daga hannayen na saboda tsananin me tsananin zahi tsananin sanyi kun san yake da suna garin madina gari ne wanda yake in lokacin zahi ne a rabka shi in lokacin sanyi ne arab gashi kusan mu kamar nan niger ban mantawa lokacin mun safko daga jami'a a lokacin tsananin sanyi sai za mu tahiya ne da sahi muna tare da wani bagwari ban san dan burkina ba ne ko dan togo ne na manta sai yana makarkata yana a hadihi daula kullu shay'in fi fiha mubalaga me yake nihi wai niger su komi sai su muke gona da iri in ana sanyi a yi tsanani in ana zahi wai shine kullu shay'in fiha mubalaga fi hadhihi daula shine shine abin da yake faɗi wannan shine kenan na a takeice ita ma madina haka take maliki haddathana usman ibn abi shayba haddathana sharikun an asim ibn kulayb an abihi an wa'il ibn hujr qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina iftataha as-salata na ga manzon Allah lokacin da ya bude sallah rafa'a yadayhi hiyala udhunayhi ya daga hannayensa daidai kunnuwansa shine hiyal qala yace thumma ataituhum fara'aituhum sannan sai na zo musu a wani lokaci fara'aituhum sai na gansu yarfa'una aydiyahum suna daga hannayensu ila sudurihim zuwa ga kirajensu yana nuhin dai kafaddu domin kafaddu daidai da mishike a'a haka ne yana nuhin da kirjin dai daidai kirjin ila suna daga hannayensu zuwa ga sudurihim zuwa ga kirjinsu fiftitahi sala a wajen bude sallah wa alaihim baranisu a tare da su akwai burnus jam'in ta ne baranis nau'in abinda ake cewa burnus shine duk kayan da a tattare da su akwai hulla kinan kamar riga 'yan maroko an gane ko riga 'yan maroko wannan mai hulla ana ce mata burnus to ko ba ita ba duk doguwar riga mai hula ana ce mata burnus wa aksiyatun shi kuma aksiya amun ne li kulli ma yuktasa duk abin da ake sawa ana ce mishi kisa jami'in shi ne aksiya kenan suna sanye da kaya na'am a takaice wannan hadisin ya nuna mana nau'i na uku na ne nami na daga hannu kenan daga hannu kala uku ne na farko shine ka daga su daidai da me daidai da ka fada haka ana gane da ko na biyu shine ka daga su daidai da me daidai da kunnuwa ana gane ko na uku shine ka daga su daidai da me a daidai da kirji wanda ni ban ma iya shi ba don ban saba ya shi ba ana gane da ko na to duk wanda kai yayi to amma wane yi a bani amsa duk wanda ya ce wajen kaza ya bamu dalili aha ya yi sauki to abinda yake sauki gare ka ba dole zama to sauki a wajen wa ba a wajen wani wajen ka hudu don me yasa ha? eh ai wannan ruwayoyin imam abu dawud ne yanzu ka je tirmidhi ka je nisa'i ka je wane ne ka je wa zaka ga shi ma yana da nashi na'am a sassauya ikinan babu wanda yayi wani eh a'a jazakumullahu khairan wannan ita ce amsa an gane da kyau ko to zan ba ku ka'ida wadda za ta game muku wannan shi ya ce tun da duk sun tabbata manzon Allah ya yi kenan dukkaninsu babu wanda ya ne babu wanda ya yi wani ana gane da kyau ko kenan dukkansu ɗaya ne ya ce ma abinda aka yi so shine wata ranka yi wagga wata ranka yi wagga to anan ne ka'ida take malaman fiqh suke cewa al-ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa duk ibadar da ta zo da nau'uka daban-daban to abinda aka yi so shine a rika caccanzawa wata ran ayi wagga nau'i wata ran ayi mi wata ran ayi wagga nau'i daga hannu wata ran kai daidai kunnuwa wata ran kai daidai kirji wata ran kai daidai kafada aza hannu akan kirji wata ran ka rike wata ran kuma me wata ran ka dora ana gane da kyau ko wa qis ala zalika duk ibadu wanda suka zo nau'i daban-daban abinda aka yi so a rika caccanzawa wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am mali yace yana da kyau mu tattauna menene hukuncin daga hannu mu bar shi tunda mun yi bayani mai tsawo mu je karatu ku tuna min da yakan mu tashi ba mu ka mas'alar ba hukuncin daga hannu a wajen kabbara babu iftitahi salati babu mai bayani akan bude sallah haddathana muhammad ibn sulaiman al-anbari haddathana waki'un an sharikin an asim ibn kulayb an alqama ibn وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء ناغا منزان الله ألوكة سني فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة سيناغا صحابي suna daga hannayensu a cikin kayansu a cikin sallah wannan me yake nuna muna yanda sahabbai suke kula da me da daga hannu a cikin sallah kenan komi sanyi sai sun daga hannuwansu a wajen me a wajen sallah domin da akwai lokacin da za su ba kansu sauki na ba sai sun daga ba da shi ne lokacin sanyin domin kun ga tsananin sanyi ya sa hatta ba su ma hudu su waje sai dai a cikin kayan suke mi suke hudu su na mala ya ce haddasana ahmadu ibn hanbalin haddasana abu asimin dhahak bin makhladin ha'un wa haddasana musaddadun haddasana yahya wa hadha hadisu ahmad wannan hadisun ahmad ne قال يجي أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر هنا نهي عبد الحميد بن جعفر أخبرني محمد بن أمرو بن عطاء قال ابن عطاء يجي سمعت أبا حميد الساعدي ناجي أبو حميد الساعدي في أشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكين قدا قوم دقا تكين صحابا منظر الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة دقا تكين أكوي أبو قتادة قال يتي أبو حميد أبو حميد يتي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا هيكو إيا سلر منظر الله sahabai guda goma ne suke zamne sai abu humaid ya ce musu kai ni na hi ku iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga sahabai su hirar su ko da yaushe ba ta wuce ni ba ta wuce ba ta wuce ibada ba ta wuce koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma an zuhirin ba ta wuce whatsapp facebook na ga labari bbc in kuma samari ne kwallo an gane da kyau ko in kuma yan caca ne kale-kale an gane ko da abin da ya kama in kuma samari ne yan mata ko abu ga ko ina in kuma tsohi ne zawarru wannan shi ne kiran allah ya muna rahama to kenan dai kun ji yanda sahabbai su suke gardama su gardama su ba ta wuce ta me ba ta wuce ta ibada wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun na'am yace fa wallahi qalu falima suka ce dan me yasa ba mu yadda ba ya zaka ce kahi mu iya kahi mu iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa wallahi ma kuntu bi akma kunta suka ce masa fa wallahi ma kunta bi aktharina lahu tab'an wallahi baka yi mu yawan koyi da shi ba taba'an ay ittiba'an li sunnatihi ma kunta bi akthari na ittiba'an li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai baka yi mu yawan koyi da manzon Allah ba wala aqdamana lahu suhbatan kuma baka yi mu jimawa a wajen abokanta da shi ba ma'ana baka riga mu musulunta ba ko kuma baka riga mu haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba qala bala ya ce eh haka ne abinda kuka ce ban yi gardama akan haka ba kalu sai suka ce masa fa'arid to ba mu dalilin ka na nuna cewa kahi mu iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yanzu za a yanzu ya tashi yana nuna musu manzon Allah ya kasance idan ya tashi zuwa sallah yarfa'u yadaihi yana daga hannayensa hatta yuhadhi bihi ma mankibaihi har sai ya daidaita su da kahodunsa thumma yukabbiru sannan sai kabara ya ce Allahu akbar hatta yuqirra kulla hatta yaqirra kull kullu azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan har sai kowanne kashi ya tsayu ya tabbatu a wurinsa a daidai ana gane da kyau ko kenan bayan ya Allahu akbar ya komo komi ya tsaya daidai an gane da kyau ko thumma yaqra'u sannan sai ya fara qira'a kenan ba yana Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe shi da abin da yake nishi yace thumma yukabbiru bayan ya kare karatu sannan sai ya kabbara fayarfa'u yadayhi sai ya daga hannayen shi Allahu akbar fayarka sai je ruku'i na'am aha summa yukabbiru fayarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi bayan yayi karatu sai ya kabbara har sai ya sai ya daga hannuwansa har sai ya daidaita su da kafadunsa summa yarka'u sannan sai ya ruku'i wa yada'u rahataihi ar-raha shine al-kaff ana gane da ko kenan fa yada'u kaffaihi sai ya dora tahin hannayensa ala rukbataihi akan gwiwowinsa ma'ana kenan yayi mi ruku'i ko thumma ya'tadilu sannan sai ya daidaita a cikin ruku'in fala yasubbu ra'sahu baya sunkuyar da kansa wala yuqni'u sannan kun baya daga sa ana gane da kyau ko ya kamata a rika nuna mana balan binyamin kai abdogo ko na kwance yana ganin ka masha Allah to baya sun kuyar da kai sun kuyar kai mu gani a bai ba sun kuyar da kai na ka sadda kai yawwa baya sadda kan shi sannan kuma baya daga shi bai ba yawwa baya daga shi to walakin bai na zalika to daidai wa daida mu ga karshen ka wajen rukuni to a ƙarshen ga kenan jayyid to shi al'amari irin wannan ne fattakullaha mastata'atu wannan shine kenan in kai daidai dai kana ganin haka shine daidai to wannan shine kenan na'am malam yace tunda akwai ruwaya ta zo da za a dora wani in mutum in maza Allah ya ruku'i da za a dora wani abu kamar wata ƙwarya misali ko wani kwano da za a dora shi akan bayan manzon Allah zai zama daidai don saboda miƙewar da manzon Allah yake yi ya ce thumma yarfa'u ra'sahu sannan sai ya ɗago kansa daga ruku'i fa yaqulu sami Allahu liman hamida thumma yarfa'u yadayhi sannan sai ya ɗaga hannayensa hatta yuhadhi bihima mankibaihi har sai ya daidaita su da kahudunsa mu'tadilan daidai thumma yaqulu sannan sai ya ce Allahu akbar thumma yahwi ila al-ardi sannan sai ya tayi zuwa wajen ƙasa ma'ana ya tayi zuwa yin sujada fayujafi yadaihi an jambaihi sai ya nisantar da hannayensa daga gehensa yana nuhin baya gami hannayensa a wajen ruku'i thumma yarfa'u ra'sahu sannan sai ya dago kansa wa yathni rijlahu ma'ana ya dago kansa daga sujada wa yasni rijlahu yusra sai ya meke da suna ya lankwashe kafarsa ta hagun fa yaqudu alaiha sai ya zamna akanta kamar yadda ake zama wanda na tsakiya wa yaftahu asabi'a rijlaihi sai kuma ya bude ɗan yatsun kafarsa idan sajada idan yayi sujada ma'ana ɗan yatsun kafarsa baya game su ana gane da kyau ko yana bude su idan aka ce yana bude su ana nuhin yana sako su gaba su kalli su ma alƙibla kamar yadda kai yake ni kamar yadda kai yake kallon alƙibla misali baya make su shine baya yin haka wajen sujada amma ya yake yi bude su yake yi ana gane da kyau sai kasance yan yatsun su ma sun lankwasa sun kalli ni sun kalli alƙibla ita sujada in kai yi ta komi naka so ake ya kalli ni ya kalli alƙibla na'am sai inda wata larura misali ɗan yatsun na ciwo baka iya lankwasa su to wannan kuma me yake da suna la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mala yace wa yasjudu yana yin sujada thumma yaqulu sannan sai yace Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu sai ya dago kansa wa yathni rijlahu al-yusra sai ya lankwashe kafarsa ta hagun fa yaq'udu alaiha sai ya zamna akanta hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi har sai kowanne kashinsa ya komo a inda yake thumma yasna'u fil ukhra mithla dhalik sannan sai yayi a sujada ta biyu yanda yi a sujada ta farko thumma idza qama min ar-rak'ataini a nan ne sai yayi yanda yi a raka'a a raka'a ta farko thumma idza qama min ar-rak'ataini sannan idan ya dago daga ruku'i guda biyu kabbara yana yin kabbara wa rafa'a yadaihi sai ya daga hannayensa hatta yuhadhi bihi ma mankibaihi har sai ya daidaita su da kahudunsa kama kabbara inda iftitahi sala kamar yanda yake yin kabbara a wajen mi a wajen bude sallah thumma yasma'u dhalika fi baqiyati salatihi wannan wata mas'ala ce zamu ganta akwai babu na musamman akan ta tahiyya me yake da suna jilsatul istiraha yace hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha at-taslim har sai ya kai a sujada wadda daga ita sai sallama akhara rijlahu al-yusra sai ya jinkirtar da kafarsa ta hagun ma'ana ya tura ta ta wuce gaba wa qa'ada mutawarrikan sai ya zamna yana zamne akan bayansa mazamnansa an gane ko an gane mazamna na'am dan saboda girmamawa ne ko kuma ina jin nauyin ina siffanta manzon Allah da wannan kalmar na'am yace wa qa'ada mutawarrikan sai manzon Allah ya zamna akan bayansa ya tura kafarsa ta hagum ta ta can gehe ala shiqqihi al-aysar a bangaren sa na hagum da ya faɗi wannan bari mu nuna shi kai tsaye nuna muna zaman at-tawarruk zaman da ake zamnawa akan duwawu yanzu kaga tunda ba abin gani za mu faɗi gaba ya na'am an ga wannan shine tawarruk daga alwark ne abinda ake cewa alwark da larabci shine duwawu a wajen katattara abinda ya sama duk ana ce mishi alwark to a wajen zama na ƙarshe haka manzo Allah yake zama amma anan ƴan uwa akwai jan kunnai idan kana cikin jami'i in kai irin wannan zaman zaka me zaka takura mutane manzo Allah kuma yace la darara wala dira kada ka cutar kuma kada me kada a cutar da kai shi irin wannan zaman ba dole bane kenan kada a zo a wajen bidar ba a tono ne a tono rama ka takura ma wani wajen kai ka gyara ma kanka wannan kuskure ne kenan irin wannan zaman gaskiya a cikin jami'i ba mutum ba zai iya yin shi ba in kana sallah kai kaɗai ko kana limami ko kuma misali kana a gehe inda babu kowa a wannan lokacin kana iya kai irin wannan zaman wallahu ta'ala a'lam na'am kina wannan shi ake ba zaman tawarruk haka manzo Allah yake zama na karshe da ya siffanta musu qalu suka ce sadaqata kai gaskiya haka za kana yusalli sallallahu alaihi wa sallam haka manzo Allah ya kasance ya kasance yana sallah to kun ga dai wannan hadisin me yake da suna hadisi ne wanda ya bayani sosai akan al'amari na sallah wanda anan malam ya kawo shi ne dan ya nuna muna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga hannayensa a cikin sallah مالك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيئة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن أمرو أمرو بن حل هل هلا نجون سوناكو نعم سونان بابن شني هل هلا عن محمد بن أمر الآمري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance a wani majalisi daga cikin majalis na sahabban manzon Allah fatadhakaru salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ambaton ma'ana suka yi muraja'ar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wannan irin majalis sun yi karanci yanzu da Allah kai ka taba zaman towa ka taba zamna farar da aka yi hira yanda manzon Allah ke sallah a gaji wayannan sahabbai ne wasu da ma sun ga manzon Allah na yi in akwai wanda ya dacewa a ce yana muzakarar al'amarin sallah babu kamar mu mu da bamu ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana yi irin wannan majalis sun yi karanci irin su ne in ka same su in kana da kwaɗayi to ka ɗallahe musu an gane da kyau ko wa ma baqiyat min al illa مصاحبة الرجال ذوي العقول وقد كانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل إن وإن سن كرنتا سن ما هي كرنتي زما كرن زما كرنتا نعم ما يتي yace ina zaune a majalisin daga cikin sahabbai suna suna muraja'a ta yanda manzon Allah ke sallah fa qala abu humayd sai abu humayd yace fa zakara ba'du fa zakara ba'da hada alhadith sai abu humayd ya ambaci sashen wannan hadisi duk ruwayar guda ce da waccan wa qala yace fa idza raka'a idan manzon Allah ya ruku'i amkana kaffaihi min rukbatayhi yana danfara amkana shine ka dambala abu ya dallahe da wani abu ana gane ko kinan manzo Allah yana dambala tahin hannunsa akan gwiwowinsa ma'ana game su yake ya jimike ko gwiwowin nasa wa farraja baina asabi'ihi kuma yana bude tsakanin ɗan yatsunsa kenan in ya kama ka tattarar bude ɗan yatsu yake yi baya yin haka a bisa kan gwiwa kenan haka yake yi wannan shine sunna yace thumma hasara zahrahu sannan sai ya shinhida gadon bayansa ghaira muqni'in ba tare da ya me yake da suna dago ra'sahu kan nasa ba wala safihin bi khaddihi ko kuma ya karkata kumucansa kenan kun ga shi ma kan tsayawa yake yi ko da ka yi ruku'i kada ya kasance kan naka ya yi haka shine ma'anan wala safihin bi khaddihi ai wala ma'ilin bi khaddihi kumcinsa baya karkata sai koma haka ko kuma haka shi ma kan ya yake tsayawa miƙe yake tsayawa shi ma wuri guda wa qala yace fa idza qa'ada fi rak'atayn idan ya zamna a rak'o'i guda biyu bayan rak'o'i guda biyu qa'ada ala batni qadamihi al-yusra yana zamnawa akan cikin tahin ƙawarsa kinan kamar yadda ake zamna kamar yadda aka nuna mana a farko wa nasaba yumna sai ya kafa ƙafarsa ta dama fa idza kanat ar-rabi'ati idan ya kasance a raka'a ta hudu afda bi warakihi al-yusra ila al-ardi yana tura ƙafarsa ta dama sai ya zamna gadon bayansa sai ya zamna a ƙasa shine ma'anan afda bi warikihi li yusra yana tahiya da gadon bayansa mazamnarsa ta hagun ilal ardi zuwa ƙasa sai ta zamna a ƙasa maimakon ta zamna a bisa kan ƙafa ta ne ƙafa ta hagun wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahida sai ya huddu wannan duddugen nasa ma'ana ƙawar duddugen nasa na hagun sai ya hudda sa mai da suna a can gehe ya ce a unzur asabiq ma'ana dai hadisi ruwaya guda ce da waccan mali ce haddasana isa ibn ibrahim al-misri haddasana ibn wahb an al-laysi bin sa'd an yazid ibn muhammad al-qurashi wa yazid ibn abi habib an muhammad ibn amr bin halhala an muhammad ibn amr bin al-ata'i nahwa hadha yace ya rawaito kwatankacin wannan hadisin kwana yace fa idza sajada idan ya yi sujada wada a yadaihi yana ɗora tahin hannayensa gaira muftarishin ba tare da ya buɗe su ba ma'ana ba tare da ya buɗe su ba wala kabidhima kuma ba tare da ya jimke su ba wastaqbala bi atrafi asabihi alqibla kuma yana fuskantar da gehen 'yan yatsunsa su masu fuskanci alqibla 'yan yatsu na hannu su kalli alkibla 'yan yatsu na kawahu su masu mi su masu kalli su masu kalli alkibla ko muna so mu muje wannan babin baya ma karuwa a yau ana gane da ke ko jayyid mu karanta wannan hadisin na karshe sai mu tsaya anan ma da yace haddathana ali ibn al-husayn bin ibrahim haddathana abu badrin حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك أي دقا تكين مالك عن عباس سرويت دقا عباس أو عياش بن سهل الساعدي a wata riwayar ayyash ne bin sahal as-sa'idi annahu kana fi majlisin fihi abuhu ya kasance a wani majlisi wanda babansa yana ciki wa kana min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ma'aifin nasa ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah ne wa fil majlisi abu huraira wa abu humaid as-sa'idi kuma a majlisin a wurin zaman akwai abu huraira da abu humaid as-sa'idi wa abu usaidin da abu usaid dukkanin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam bi hadha al-khabar sai ya ambaci wannan labarin yazidu aw yanqusu a riwayar sa ya ƙara wani abu ya kuma rage wani abu ma'ana ta bambanta da wacce riwayar qala fihi shi a cikin riwayar sa sai yace thumma rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa ya'ni min ruku'i ina nufin ya dago kansa daga ruku'i fa qala sai yace sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu wa rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa thumma qala sai yace Allahu akbar fasajada sai sujada fantasaba ala kaffaihi sai ya dogara akan tahin hannunsa wa rukubataihi da kuma gwiwoyinsa wa suduri qadamaihi da kuma horkon dugadugansa ma'ana yana nuhin kasan yan yatsu ana gane da teku kasan yan yatsu na kafa ai kun ga akan shi ne ake dogara a wajen sujada ba akan me ba ba akan yan yatsu ba haka ba haka ba sai dai haka wannan shine abin da yake nufi na'am yace thumma kabbara wa huwa sajidun yana sujada thumma kabbara sannan sai shi sai sujada fajalasa sai ya zamna fatawarraka sai irin zaman da aka nuna muna karshe na zama akan duwawu wa nasaba qadamahu al-ukhra sai ya kafa kafarsa guda ma'ana ta dama kenan sun makabbara sannan sai ya kabbara fa sajada sai ya sujada sun makabbara sai ya kabbara fa qama sai ya tashi wa lam yatawarrak bai yi zama na at-tawarruk ba mai ma'ana bai irin wannan zaman ba sun masakal hadith sannan sai ambaci hadisi qala yace sun majalasa ba'da raka'ataini sannan sai ya zamna bayan rako'i guda biyu hatta idza huwa arada an yanhada lil qiyam har sai da ya nuhin ya tashi dan yayi tsayuwa qama bi takbiratin sai ya yi tsayuwa da kabbara ma'ana kamin ya tsayu sai ya kabbara ya tashi sun maraka an raka'atai mil akhidatai ne sai ya yi raka'a guda biyu na ƙarshe walam ya zukuri tawarruka fi tashahud sai dai shi a nan bai ambaci irin wannan zaman da ake ba na baya ko kuma na duwawu a cikin zaman tahiya na ƙarshe wannan riwayar bata inganta ba kuma yana daga cikin abin da yasa bata inganta ba shine ita a wannan riwayar sun nuna hatta tsakanin sujada guda biyu kana iya kai ne kai zama na attawarruk wanda muka nuna wanda muka ce in kana cikin jami'i kada ka yi shi a riwayar sun nuna hatta zama na tsakanin sujada guda biyu kana iya kai shi alhali kuma wannan shuzuzu ne babu riwayar ta nuna haka shi yasa kenan hadisin bai inganta ba kenan irin wannan zaman ana yin shi ne kawai ga sallar da take da zaman tahiya guda nawa guda biyu kaga kenan ba a yin shi a sallar asuba ba a yin shi a wajen kiyamun laili tunda kiyamun laili duka rako'i nawa ake yi biyu biyu ake yi shine magana mafi inganci kenan ana yin shi ne kawai ga salloli masu raka'a masu tahiya guda biyu wannan shine kenan sai mu zo ga matsalar mu ta menene hukuncin daga hannu a cikin sallah malumai sun yi ittifaki akan cewa daga hannu a cikin sallah mashru'i ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko'ina amma sun yi saɓani game da ɗaga hannu a wajen kabbarar harrama sai wasu malamai suka ta akan cewa ɗaga hannu a wajen kabbarar harrama dole ce ana gane da kyau ko? in ka zo misali masallaci Allahu akbar baka daga hannu ba su a nasu riwayar a nasu ra'ayin sallar ta haka kare ta banza kai domin baka daga hannu ba a wajen me a wajen kabarar harama amma sai dai wannan magana ce marjohiya domin a kabbara babu inda aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyata qauliyan domin madogara ta abubuwan da suke rukunan sallah madogarar hadisin almusi'u fi salatihi ne a cikin almusi'u fi salatihi manzon Allah bai ce ya kabbara ya daga hannuwa ba a wajen kabbara to kinan sai ya nuna ita daga hannu ya zo ne a cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ka'ida ce al'aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam annadab asali ayyukan manzon Allah suna nuna mustahabbi ne da haka kabbara daga hannu a wajen kabbara mustahabbi ne dan mutum bai yi ba sallar shi ta yi amma ya ma kansa asarar me ya ma kansa asarar lada wannan shine kenan dangane da hukunci na daga hannu a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam da ƙarshen uwa muna da sanarwa guda biyu sanarwa ta farko Allah ya azurta ni da samun karuwa ta ɗa namiji na yi burin a ce mace ta biyu ce zan samu dan in yi asusu ga wasu daga cikin tuzuranmu to sai dai sai aka samu gaye sai aka samu oral ekiri matan hoke cewa da kansu in mace ta aihu sai a tambaya ekiri ne ko oral wani ce meye ekiri meye wasu a namiji shi ne ekiri mace ita ce ni ita ce oral su suka ce da kansu ba mu muka ce ba gare su na jiya ina an samu ɗa namiji kuma na sami shi sunan abubakar na yi wannan ne don saboda nasa ahmad sunan manzon Allah kenan sai na so a ce nasa wanda manzon Allah ya so hiye da kowa kuma aboki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a siddiq na sanya mishi sunan abubakar na fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa ya koyi da mai asalin sunan nasa shine abubakar siddiq sanarwa ta biyu kuma daura da muka yi a markaz nurul furqan to littafin da mu muka sa ba mu kammala shi ba kamar yadda muka yi alkawali a ranar dimanshi za mu zo a ida wannan littafin a wannan masallacin insha Allah bayan sallan magrib kenan tsakanin magrib da isha'i za mu zo a ida wannan littafin kuma wanda ba su samu littafin ba za mu yi fotokofin guda ashirin alfadlu lil asbaq wanda ya riga na shiri ma'ana da na zo na zanna zan bukato suwaye ba su littafi amma a ji tsoron Allah wanda suke da kada su amsa wanda ba su da su za su amsa ko da baka zo da naka ba in dai kana da kakka amsa ana gane da ke ko tunda kana da shi a gida kuma wannan ta ɗalibai ce kawai wanda suka san suna iya gane karatun domin karatun ba kowa ba in yazo zai iya gane shi akwai wanda in yazo sai ji kamar shinunci ne zamu yi ana gane da ke ko domin ka'idodi ne wanda suke suna da mahimmanci ga ɗaliban ilimi kawata da kuma kawarku in Allah ya so muna fatan Allah yana muna lokaci nan ran diman shi insha Allah in Allah ya kai mu inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah